الجنة الآمر لها بما فيه خيرها وبرها أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في حكمه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا أيها الناس أيام المرء حبل ممدود لا يدري متى ينقطع وطرفا هذا الحبل ماض وحاضر ومستقبل فلربما التفت إلى الماضي يتحسر عليه فيقنط أو يحزن عليه فيكسل ولربما التفت إلى المستقبل مشرعيا إلى معرفته قبل أوانه وتذوقه قبل إبانه والواقع عباد الله إنه ليس له إلا الحاضر الذي يعيش فيه لأن الأمس الماضي لا يجد لذته ولا يحس بشدته ولأن المستقبل قبب والأمر فيه على خطر فما للمرء إذا إلا الساعة التي يعيش فيها فلن يستطيع رد الأمس ولا تعجيل الغد وهو ما دام ذا روح يقلبها فهو يعيش على أمر قد قدر لا يخلو فيه من مصيبه وقل ما ينفك عن عجيبه كما أن النسيم لا يهب عليلا سرمدا في حياة المرء دون ما قتر إذا منغصات كثيرة والمشوشات حثيثة والأنس في الحياة ذو فتح وذو إغلاق فمن هذه المخاطر والمحادثة والحادثات ينشأها جس أقلق القلوب وأفزأ الرجال والنساء ألا إنه الهم الهم عباد الله يجعل البال مشتتا والفكر مشعولا يضيق على المرء الواسعة بما رحبت ولو سكن قصرا فخما أو برجا مشيدا فيسير صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء حتى يكون حرضا أو تكون من الهالكين حتى يكون حرضا أو يكون من الهالكين عباد الله من منا يا ترى الذي عاش عمره كله بلا هم أو لم يصبه دخان الهم وغباره إلا من شاء الله والأبواب همومهما كثيرة بسبب حاضر الأولاد ومستقبلهم فهما مهمومان بكسوة هذا وتزويج تلك وتوظيف هذه وتربية ذاك أيها الإخوة إذا كان بعض الفقراء يصاب بالهم من فراغ بطنه فإننا نرى من الأغنياء من يصاب بالهم بسبب نخمة, نخمة بطنه فلن ينال الهم فلن ينال لك الهم إلا ما كتب لك ولن يصرف عنك منها إلا ما كتب أن يصرف عنك قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون ألا ندري أن عواقب الأمور تتشابه في الغيوب فرب محبوب في مكروه في مكروه ورب خير في شر وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون عباد الله إن الهم جند من جنود الله يبتلى به عباده لينظر ما يعملون وهو وإن كان شعورا وليس مادة إلا أنه أشد أثرا من المؤذيات المادية ويؤكد ذلك ما ذكره علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما سئل من أشد جند الله فقال الجبال والجبال يقطعها الحديد فالحديد أقوى والنار تذيب الحديد فالنار أقوى والماء يطفأ النار فالماء أقوى والسحاب يحمل الماء فالسحاب أقوى والريح تعبث بالسحاب فالريح أقوى والإنسان يتكفأ الريح بيده وثوبه فالإنسان أقوى والنوم يغلب الإنسان فالنوم أقوى والهم يغلب النوم فأقوى جند الله هو الهم يسلطه الله على من يشاء من عباده ولقد صدق الله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون مر إبراهيم بن أدهم على رجل مهموم فقال له إني سائلك عن ثلاثة فأجبني قال أيجري في هذا الكون شيء لا يريده الله أو ينقص من من رزقك شيء قدره الله أو ينقص من أجلك لحظة كتبها الله فقال الرجل لا قال إبراهيم فعلام الهم إذا فعلام الهم إذا هم الآخرة عباد الله هو أعظم الهموم وأكبرها وهو الجدير بالاستعداد والعمل وما سواه فسهل هين مهما عظم فطوبى لمن عقل وصبر وجاهد حتى أتاه اليقين يقول تبارك وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب إن الله جل ثناؤه قال لا يؤثر عبد لي دنياه على آخرته إلا بسست عليه همومه وضيعته ثم لا أبالي في أيها هلك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وزدنا ولا تنقصنا وآمنا في أوطاننا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله godiya maras kididdiga su ƙara tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya rubuta wani tsatsiyar zuciya gamuwa da matsaloli da mishkiloli cikin rayuwarta gwargwadon abin da za ta iya ɗauka al'amari na farin ciki ko na baƙin ciki yana ga hannun Allah tabaraka wa ta'ala yakan jarabce cikin bayinsa ga wanda ya so da haka nake mai shaidawa babu abin bauta bisa cancanta sai shi kaɗai Allah tabaraka wa ta'ala ba shi da abokin tarayya ina mai shaidawa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam bawan Allah ne kuma manzansa Allah ya dadin tsira gare shi da iyalansa da sahabban da wanda suka biye masa da kyautatawa har zuwa ranar kiyama baya da haka ya ku ƴan uwa masu albarka kwanakin dan adam a wannan rayuwa ta duniya suna da tsayin da dan adam bai san a yaushe suke yankewa ba wayannan rayuwa da dan adam yakan yi su suna iya kasaftuwa zuwa fiska uku ko dai kwanakin da suka shuɗe ko kwanakin da ake cikinsu ko abin da zai zo ɗan adam idan ya zama mai daga hankalinsa yana mai waiwaye zuwa ga abin da ya wuce yana son ya fargaba wa zuciyarsa yana mai ɗaukan baƙin cikin abin da ya same shi na daga abin da ya wuce babu abin da zai samu sakamakon haka sai dai yawan kasala madadin himma da aka san musulmi da shi idan ya zama mai yawan ɗagalgyal ne yana mai ɗaga ido zuwa ga abin da zai zo gaba ya sanya wa zuciyarsa fargaba da kuma tsoro to baka samun shi da tsayuwa da kuma amincewa da sakankancewa da matsayin Allah tabaraka wa ta'ala cikin rayuwarsa a kulli yawmin sai ya zama cikin fargaba ya ku bayin Allah bawan da da shi bawa ne na Allah bai da wani abu a hannunsa in man da adadin kwanakin da yake cikin su yake kuma rayuwa cikin su kuma su ne kadai nashi dan adam koyaye ya kai ga tsoron abin da ya wuce ko fargaban abin da zai zo ba zai iya canja wanda ya wucen ba kuma ba zai iya soya abin da Allah ya nufa zai bo masa ba don haka ɗan adam yana rayuwa ne kulliyomin rayuwarsa Allah ta'ala ne ke jujjuya ta ta inda ya so akan wani al'amarin da an riga da an kaddara abin nan da ya bakanta maka hukuncin Allah ne kuma dan ya bakanta maka baka isa ka canja ba kamar irin yadda abin da Allah ya rubuta maka duniya in za ta taru wallahi ba zai soya ba ba za a fasa ba dole sai ya same ka ga musulmin da ya tabbatar da cewa Allah ne mahaliccinsa kuma bisa wannan sunna Allah ya halicci duniya to kulliyomin yakan kwanta yana mai tashi cewa ba zai gushe wa musiba ba kamar irin yadda kuma a gefe guda yana kwaɗayi yana fatan wani abu na alkhairi kuma ya rayuwa ya same shi kamar haka ne ya ku ƴan uwa dan adam rayuwarsa ba ta gushewa akan wannan manhaji da Allah ya ɗora duniya bisa ita ta inda yau din nan kai farin ciki gobe kai bakin ciki tudu ne da gangare da ramuka wani lokaci kuma a sami shimfiɗin ƙasa ka taka kana mai tafiya kana farin ciki da wannan ne nake cewa ya ku ƴan uwa kar ku ebe tsammani cikin rayuwa budin Allah tana iya zuwa ta inda baku tsammata ba abin da kaga wata kila ya rufe maka ajiyar rayuwa Allah zai iya bude shi ta inda baka ma tsammani baka fata kuma baka san ma hakan zai iya faruwa ba rayuwa ba ta gushewa da fargaba da kuma tashin hankali al'amuran da za su daga maka hankali suna cikin su abinda dole zuciyarka zai raurawa wannan Allah ya riga da ya hukunta shi zai faru ga mazanmu da kuma matanmu a cikin wannan rayuwa abinda Allah ya ajiye ya zama shine mai wasa wannan hidima cikin rundunansa ita ce bakin ciki ya ku ƴan uwa masu albarka da wannan ne ya ku ƴan uwa bakin ciki yana sanya mutumin da ya zama yana da tunani mai kyau tunaninsa ta watse mutumin da ya zama mai cikan hankali da yakan zama kamar mahaukaci idan wani abu na tashin hankali ya same shi kakan ga mutumin da Allah ya masa rufin asiri yana rayuwa cikin wuri mai yalwa manya-manyan gidaje da abun hawa masu alfarma amma rayuwarsa cikin kunci saboda Allah ya jefe shi da wata jarabawan abin da sunnan duniya ce dan adam sai kaga ya koma yana rayuwa bai nemi ci ko sha ko sutura ko kuma wani abu daga arzikin rayuwa ba amma rayuwarsa kullun cikin kunci kai ka ce kamar mutumin da aka jeho shi daga sararin samaniya ne ya fado baya jin dadin duniyan kuma shi bai mutu ya huta ba da wannan ya ku ƴan uwa a matsayin mu na masu imani kowanne mu yayi tunani a wannan gaba waye ka sani a duniya wanda ya rayuwa aka ce rayuwarsa babu wani abu da bakin ciki da ya gifta cikin ta da wanda yake da shi da wanda bai da shi da mai lafiya da maras lafiya manyanmu da ƙanananmu mazanmu da matanmu Allah bai bar kowa ba in a yau kana cikin farin ciki ka kwanda sanin gobe Allah zai bakanta maka in yau kana cikin bakin ciki ka kwanda sanin gobe rayuwa Allah zai faranta maka da wannan ne ya ku ƴan uwa ga wanda kai tsaye bai gamu da bakin cikin da ta daga masa hankali ba to wani abu na kuran bakin ciki ma za ta shafe shi dan haka wani jarabawan wani bawan in ka gani sai kaga kai in aka maka irin wannan Allah ya sauwake mutum bai ya hankali ba sai ya warware imaninsa to kai din ma da ba maka kai tsaye ba to da abin da ya taba kai daga maka hankali na daga kuran bakin ciki sai dai wanda Allah ta'ala ya nufe shi da alkhairi baya nufin shi da halaka ɗaiɗai ku ne cikin al'umma dan haka ya ku ƴan uwa kofofin da suke bude wannan bakin ciki da tashin hankali da dan adam yakan gani a cikin rayuwa suna da yawa daga abubuwan da suke daga mana hankali a mafiya yawan lokaci wasu ƴaƴa ne da muke ganin su a gaban rayuwa kullum yawmin burinka me mustaqbalin su bi ma'ana me rayuwar su zai zama ciki yaya gaban su za ta zama kaga mutum kullum in ya kwanta yana tazaru yana bimana kai kawo yana jujjuyawa iya tunaninsa shine ɗansa wataƙila yana da guda biyu guda uku guda hudu wani guda biyar wani sama da haka wataƙila ka samu wani yanzu aka haifa masa yana tunanin ya zai rike wannan yaro wani ka samu dan ma ya kai wani munzali na ƙarfi yana tunanin yanzu wataƙila ina zai je makaranta ya zan yi in ciyar da shi ya zan yi da rashin lafiyarsa wani kuma ka samu a wani gefen duka dai akan al'amarin dan ne da kuma rayuwar duniya yana duba al'amarin wataƙila ya zan yin aurar da ita ta kai a aurar da ita wannan kuma ya gama karatu ya za a yi a sama masa aiki wani kuma ya balle babu tarbiya ya za a yi a shawo kan shi ya dawo mai tarbiya wannan fa ita ce a mafi yawan lokaci kaso mafi tsoka da take daga wa musulmi hankali a wannan matsala na rayuwar duniya da wannan nake cewa ya ku ƴan uwa masu albarka in dai mun yarda cewa bakin ciki da tashin hankali da bacin rai ba zai gushe mu musulmi mai imani ba to mu sani a gaban da talaka kakan ga cikinsa ya ɗakale bayi da abin da zai ce saboda tsananin yunwa ya nemi abin da zai ci ya rasa kakan ɗaga ido kuma ka ga wani saboda ya ci ya ƙoshi girman tumbinsa kawai ya ta zama masa jarabawa shi wancan yana kuka bayi da shi yunwan cikinsa ne ta dame shi shi kuma wannan ya ci ta masa yawa damuwan duniya yanzu abin da ya ci shine matsalarsa don haka da me shi da wanda bayi da shi babu cikinmu wanda yake rayuwa ba tare da matsala irin da bakin ciki ba kakan iya ɗaga ido kaga rayuwar nan kulliyomin ana rayuwa ne a cikin abin da ya shafi bakin ciki mu kwanda sanin babu abin da zai same mu sai abin da Allah tabaraka wataala ya rubuta mana babu abin da zai kubce sai abin da Allah tabaraka wataala ya ga dama bai same mu ba da wannan nake faɗa mana abin da Allah ya faɗa la yusibana illa ma kataballahu lana da dai babu abin da zai same mu sai abin da Allah tabaraka wataala ya rubuta wa rayuwar mu Allah ya sa mu ga alkhairi duniya da lahira da wannan ne ya ko ƴan uwa mu kwanda sanin uquba na al'amura da suke faruwa ga rayuwa wanda suke bakanta mana wallahi al'amari ne na gaibi tsaban shirinka da planning ɗinka da organizing ɗinka da coordinating ɗinka a rayuwa baka isa ka tsare abin da zai bata maka rai ba ƙarfin tattalin arzikinka iliminka wayonka dabaranka sanin wanda ka sani da ɗaukakanka da masarautanku gaba ɗaya bai isa ya hana abin da zai faranta maka idan Allah ya nufanci kai kai farin ciki ba da wannan ne nake cewa wani abun ma yana zuwa ne cikin abin da kake ki wani farin cikin yakan saje ne da abin da kake ki wataƙila sai a ce aure ne ka ce ba ka santa na har abada wataƙila ita ce alkhairin da za ta aiho ‘ya'yan da sai a ce duka mahaddata ne naka amma wani lokacin kuma kakan samu abin da kake kuma son yana cin bi ma'ana abin da kake kin kuma yana cin abin da kake so ka sa idon ka wataƙila ka ce mata ce nan kake kauna in ba ita birijiya ba mamaki ta bo maka da sharri sai a ce ita ta yi sanadin kamuwanka da hawan jini akan haka kuma ka bar duniya ina gaya mana wani abin da ya faru waƙi in rayuwa ne wani ya ƙara aure jaraba wanda ya samu sai ya auro matar da da ta zo kan shi kullum yomin yana kasuwa sai ji an ce gidansa an kaure ana faɗa tashin hankalin nan ya kai ya kawo wanda ya rasa inda zai yi da ransa kullum ya ga waya daga gidansa gaban sai yana faɗuwa ya tinkaro gida wani lokaci ya zo same su suna ta dakuwa ya rasa inda zai yi sai hawan jini ya kama shi jiki bi ma'ana gefen jiki ɗaya ya shanye ya yanki jiki ya faɗi da ya koma gadon asibiti sai ya zama ana shiftin din matan suna zuwa kan shi wajen duba lafiyarsa wannan ta ini wannan ta kwana ke mai ini sai kika dace masu zuwa gaisuwa sun fi zuwa da rana in suka zo mai dan dubu ɗaya mai dubu biyu mai dubu biyar mai dubu goma suna miƙawa kuma ke ne mai karɓa tun da miji baya cikin hayyacinsa wani lokaci sai ya zama ita mai karɓan dutin dare sai ta zo da wuri tun bayan la'asar da haka ta ga ana miƙawa kuma ana ta karɓa ana miƙawa ana karɓa irin abin da ita ba a bata cikin daren nan in ta zo kwana ga ita da cizon sauro ga duhun dare dan haka wani lokaci da wani ya miƙo din sai ta yi wubda ta karɓa ita ma amarya ta kai hannu sai ya zama rigima yana kwanci a gadon asibiti aka ci gaba da buguwa a gefensa a gadon asibitin tun ana cewa stroke ne ita zama paralyzed gaba ɗaya gefen jiki dai ya shan yanda ba za a tashi ba to ita amarya da ta zo daga baya ta ce to ita kuma bata iya ji ba ita fa ta shigo da dakuwa a gidansa har ya samu da paralyzed din gaba ɗaya ta ce don haka ita a sake ta ba za ta auri mutumin da bai cika mutum ba don haka ta zo ta nakasa shi shi yana ganin ta zo da alkhairi ta yi tafiyanta kuma ta rabu da shi wannan daga musiban abin da ya samu wani daga cikin waƙi'in rayuwa kenan da ɗan adam zai iya gane akwai abin da zaka kwaɗaitu zuwa gare shi hankalin ka ya tashi in baka samu ba kana ganin ka shiga uku wallahi sai zo maka da fitina wani abun kuma ya tin ƙaro ka kana wayo Allah jama'a ku sani cikin addu'a bana son ya same ni ba mamaki cikin faruwansa shine waƙi'in abin da zai faranta maka a rayuwa Allah ya sa mu ga alkhairi ya ku ƴan uwa masu albarka sanin mu ne Allah tabaraka wa ta'ala yana gaya mana wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah ne masani mu ba mu san abin da ke faruwa ba shi yasa haka yake faruwa ya ku bayan bayan Allah masu albarka hakika bakin ciki soja ne daga cikin sojojin da Allah tabaraka wa ta'ala yakan jarabci bayinsa da shi a wannan duniya dan ya duba ya ga cikin kuwa yake da cikan imani yake da karfin imani al'amari ne wanda in ka daga ido zaka ga baka gurbin sa ba in an ce maka ina bakin cikin ka yake baka isa ka nuna wa duniya su ganshi su ce ga girman sa ba amma yana cikin jikinka ya saje da kai saboda rashin girmansa amma al'amarin daga hankali da yake yi a mafi yawan lokaci abin da ya bayyana ma jama'a suka gani a jikinka baya daga maka hankali sama da irin yadda wannan bakin ciki ke buya ya saje da rayuwarka da wannan yana daga cikin abin da zamu tabbatar da wannan maganan abin da aka samu sayyidina aliyu Allah ya kara yadda gare shi ya ambata an tambaye shi aka ce wai a cikin kayan fadan Allah wani kayan fadan ne tafi kowanne tsanani tafi kowanne karfi abin da ya fara ambata sai ya ce ai dutse yafi saboda ya caza hankalin mai hankali ai zaka ga dutse in an ce maka wannan dutsen ma namiji ne sai ka ce ba inda aka iya da shi sai ya ce dutse yana daga cikin manya-manyan kayan fadan da Allah ke yakan bayinsa da shi a duniya sai ya ce amma ku tuna shi al'amari na dutse ya ce in aka masa wuta yana fashewa ya ce a in dai haka ne yana nuna wannan karfe kai in aka sa masa karfe yana fashewa don haka karfe ya fi dutse karfi sai ya ce amma kuma abin mamaki wuta in aka sa shi wa karfe kuma yana narkewa don haka wuta ya fi karfe kenan ya kara da cewa ai kuma shi wuta idan ya zama ya kama ya yi karfi ana zuwa masa ruwa ruwa kuma yana kashe me yana kashe wuta ya ce don haka kenan ruwa ya fi karfin wuta sai ce amma ku tuna shi kuma ruwa iska bi ma'ana yana kada shi abin da ya shafi girgije yana daga ruwa kawai ya kai shi inda ya so ya ce ashe kenan yana nuna girgije yana sama da karfin ruwa ya ce kamar irin yadda kuma in kana tuna iska bi ma'ana shi iska yana kai kawo iskan yana bi ma'ana girgijen iska yana wasa da shi sai ce kenan iska ya fi karfin girgije ya ce shi kuma ɗan adam Allah ya hore masa iska yana iya tarewa yana iya tantancewa gwargwadon abin da yake bukata game da al'amarin iska sai ce ashe kenan ɗan adam ya fi karfin iska ya ce abin mamaki kuma sai gashi shi kuma ɗan adam duk da karfinsa bacci yakan yi galaba a kansa sai ce ashe kenan bacci shine mafi karfi a cikin rundunan Allah a bayan ƙasa sai ce abin mamaki duk daɗin bacci duk nauyinsa kuma in bakin ciki ya shiga cikinsa wallahi haka zaka ga dare haka zaka ga rana yace cikin rayuwar duniya kaf babu kayan faɗan Allah mafi karfi sama da bakin ciki Allah ka raba mu da abin da zai bata mana rai Allah ka raba mu da bakin cikin duniya da kuma lahira malam irin yadda in zaka yi kwana goma wallahi kana neman ina bacci yake duk daɗin makwancinka akwai bakin ciki kwaya ɗaya da Allah in ya jefe ka da ita ko na ɗa ko na mata ko kuma na zuri'a ko na karewan tattalin arziki wala malam sai ka manta da wani abu a duniya ana yin sa sunan sa bacci sai da na Aliyu yayi wannan magana yana cewa babu kayan fada mafi karfi da girma da Allah ke yakan halittunsa da shi a duniya sama da bakin ciki yana daga cikin abin da zaka yi mamaki hatta magabata babu babban philosopher wanda ya zama in yayi magana sai kaga kawai ya samu mazauni a kwakwalwanka kamar sai da na aliyu yana daga cikin manya-manyan magabatan da in suka yi maganganu waɗanda suka fito a zamanin yanzu ma suke gadara da maganganunsu in ka nemi littattafansa kaga irin yadda yake magana a babin psychology sai kai mamaki sociology kai mamaki philosophy kai mamaki saboda gwanancewansa na ya iya zance kaɗan daga ciki mu ɗauki isharan abin da ya faɗi a wannan gaba ya ku ƴan uwa masu albarka wannan maganganu da sayyidina aliyu ya faɗa ayan qur'ani yana mai gaskata haka faɗin Allah tabaraka wa ta'ala faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam wanda Allah ya nufe shi cikin bayi da alkhairi wallahi ba kuɗi Allah yake bashi ba Allah yakan yalwata zuciyanka ya maka irin abin da aka yi wa annabin nan da ake cewa Allah ya mana alam nashara Allah ya wa manzon Allah alam nashara malam Allah ya maka alam nashara fa ya yalwata zuciyanka to duk girman damuwa an tabo kai ka tura ta gefe ka ci gaba da rayuwanka sauran annabawa roko suka yi annabi Musa sai da ya daga hannu ya ce rabbi shrah li sadri ya Allah ina roƙonka ka yalwata zuciyana duk da girman sa cikin annabawan Allah amma matsayin manzon Allah sai ya kai ga shi manzon Allah bai roƙa ba Allah ta'ala ya masa alam nashrah laka sadrak daga abinda Allah ke tunatar da manzon Allah an maka gagarumi daga yin bismillah sai aka ce shin ba a yalauta maka zuciyanka ba duk girman bakin ciki da damuwa an tabo ga annabi tana da matsuguni shiga ki zauna kai kankanwa ne dan damuwa mu lahira ne in Allah ya maka irin wannan mu'amalan malam hawan jini ba da yadda kai ba duk irin da suka saka a gaba suka fitine ka sai kaga baya hana ka walwala ba zai hana ka naman kiya kai kiba ba yawwa sai Allah ya maka sura irin na masu kuɗi alhalin kafi kowa talauci a ungon wallahi Allah ya lwata zuciyanka Allah ya maka alam na shara kenan Allah ka mana alam na shara to wanda ya samu irin wannan zuciya yana da kamancece ne da irin arzikin da Allah ke yi ma wanda yake so abinda Allah ya ce fa may yuridillahu ay yahdiyahu kulli yawmin kana karanta fatiha roƙonka Allah ya shiryar da kai in Allah na son ya shiryar da kai sai ya lwata zuciyanka ba ya baka kuɗi ba baka da shi baka damu ba baka da lafiya baka raki kana da matsaloli duniya bata ji ba mai jin kukanka Allah tabaraka wa ta'ala saboda ka yadda dama rayuwa sunnat ta bata rabuwa da matsala kuma in ta zo wanda ya maka yafi kowa san ka dan haka baka daga hankali baka kai karan Allah baka raki jama'a su ji halin da kake ciki da wannan ne ya ku ƴan uwa yana daga abinda zamu kalla Ibrahim al-Adhama yake faɗa ma wani mutum ya zo wucewa sai ya ga wani mutum ya doka tagumi hagu da dama kai kuma fa yace bakin ciki ta mana dorin minti daga sama har ƙasa ya ce to in tambaye ka mana zan ma tambayoyi guda uku ka amsa min ya ce shin yanzu kana ganin a faɗin duniyan nan akwai wani wanda yake yawo lafiyansa kalau ko da baya da lafiyan alhalin Allah baya son shi wai tukunnan Allah baya son ka me zai faru a kashe ka mana kawai gabar duniyan ko kuma kar a halicce ka wallahi Allah yana son mu wallahi duk duniya ba mai son mu irin yadda Allah yake son mu kaji matsalan in talaucin nan ne yanzu yake mun tsinin ka kake jin kamar cin naka ne ko wallahi soyayyan Allah ne ya barka wallahi wannan cin nakan talaucin ta mun tsine ka ba komai bane Allah yana son bayin sa shi yasa ya halice mu dan haka yace da shi yanzu kana ga a duniya akwai wanda Allah yake kinsa kuma zai bashi ya ci gaba da rayuwa ai ko bai bada ansa ba ansan a fili take yana daga abin da ya tambaye shi tambaya na biyu yace shin kana tunanin akwai wani arzikin da Allah zai kasafta kuma wani dalili ko wani cikin halittun Allah ya iya katse maka baka samu wani abin da Allah ya rubuta ka samu ba kana ga akwai wanda zai hana wallahi ba wanda ya isa yana mai cika ce tambayar sa na uku yace ka tuna akwai wani wa'adi da Allah zai kara wa rayuwarka yace kana da shekara ɗaya wani ya ce a rage maka kwana 60 a ciki akwai wanda ya isa ta abin da Allah ya rubuta yace in har ka yadda ba wanda ya isa ya taba wannan abubuwa guda uku yace me yana ka na bakin ciki me yana ka na sa kanka a damuwa me yana ka na dagawa kanka hankali ka sake rayuwanka kawai ka yi rayuwa duk kuncin da za ta same ka ba za ta kwatantu irin abin da ta samu na jiyar rayuwa ba suka yi suka shanye suka rayu kuma ba abin da ya same su ko iyayenmu nan kusa sai an kirga guda ɗari da ƙyar ka samu ƙwaya ɗaya biyu wanda za a ce maka ga wani wanda ya shiga damuwan da duniya ta san halin da yake ciki in sun samu sai kaga sun mutsuka in kuɗi ne ba sa tunanin gobe sun yadda Allah ne mai bayarwa amma ne in ya samu yana tanadi yana lissafi yana shigar da iliminsa na boko da ilimin rayuwa da wayewansa amma kuma bai hana shi yin talauci ba bai hana shi shiga damuwa ba wani ya hada da sata ya killace sama da bukatunsa da bukatan iyalansa duk yana tsoron wai saboda talauci Allah sai ya bar shi to tunda talauci kake tsoro ai rundunonin kayan yakin suna da yawa sai Allah ya jeho jinya a hankali a hankali in ta muna na heta kwashe kuɗin nan da aka tara sai ya koma cikin layin talakawa duk inda ka daga ido kake tunanin ta nan Allah zai zunguri goshi na wallahi Allah sai ya bar goshin sai koma ta kiyaye sai zungure ka abu ne mai sauki wa zalika ala Allah yasi wanda ya fahimci Allah ya sakan wa rayuwarsa ragama Allah ya yi kayansa ya rika rayuwa tare da yaqini ba abin da zai same shi sai abin da Allah ya rubuta masa wannan irin abin da shi Ibrahim al-Adhama ya tambayi wannan bawa din kenan kuma amsarsa ni da ku za mu iya amsawa amma daga ƙarshe yana cewa me naka na bakin ciki da wannan ne ya ku ƴan uwa inda wani abin da zai daga maka hankali inda abin da zai ramar da kai in akwai abin da za a gani kana kuka saboda shi wallahi matsalar lahira ne a samu wata ila an yi sallar asar baka cikin masallata wata ila a samu da wata asarar da kai danka ya lalace kana tuna lahira kar Allah ya tambaye ka ka gagara amsawa amma nawa ne cikin mu yau wani yayi kuka saboda faduwan kudin san da ya shirye yana son ko ya gina masallaci ko ya taimaki musulunci in kaga yana kuka saboda faduwan kudin sa wata ila saboda bukatar sa ne ta duniya idan kaga mutun ya daga wa kansa hankali duka saboda duniya babu wanda wata cuta take samun sa cikin masu matsala irin na paralysis a yau da za a ce mai wannan matsalan wataƙila saboda lahira ne kawai ya tuna jahannama sai ya yanki jiki ya faɗi rabin jiki ya shanye bayin Allah in muka kula da haka za mu iya gane karancin imanin mu da yake bukatan sai mun yi caji mu zama kamar na jiya da wannan ne ya ku ƴan uwa in har mun kimanta lahira ita tafi cancanta ta daga mana hankali idan mu ta kwace mana bawa kuma ya zama kulli yawmin yana aiki dan tanadi saboda gujewa bakin cikin lahira duk wata wanda ba ita ba in dai bakin ciki ne in dai ba ta lahira bace wallahi kankanuwa ce ko yaya ta zama ran da Allah zai warware maka wallahi zai warware maka ta inda baka taba tsammani ba wanda ya fahimci haka shine mai hankalin da ya zama mai hakuri yana bautawa Allah yana tsammanin mutuwa kuma a koda yaushe abinda Allah ya gaya mana idan matsalar nan zuciya take tabawa to mu sani maganin ta karanta alqur'ani alladhina amanu wa taqma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah taqma'innul qulub yawan ambaton Allah subhanallah alhamdulillah allahu akbar la ilaha illallah kulli yawmin kana mai fadin sa kana karanta alqur'ani da ikon Allah in dai ka yadda kana fada har daga cikin zuciyanka ne fatan bakinka yana furtawa wallahi zai wahalan gaske irin wannan matsala ya same ka Allah ya kare dukkan musulunci da musulmai da wannan ne ya ku ƴan uwa hadisi alqudsi da Allah tabaraka wa ta'ala yake fada in dai bawa na ne abinda Allah ya ce kenan babu wani bawa na da zai zama ya kimanta duniyarsa sama da bi ma'ana ya kimanta duniyarsa sama da lahirarsa Allah ta'ala ya ce face sai na bude masa matsalolin duniya a fili ya rika ganin su bulo-bulo suna daga masa hankali Allah ya ce kuma ban damu ba in za su kai shi lahira ba matsala bane zan maimaita Allah ya ce ban damu ba in dai bawana ne ya fifita duniya sama da lahira Allah ya ce zan shimfiɗa masa talaucinsa da damuwarsa tamkar rana lokacin sallan azhar akan gidansa ya rika gani hankalinsa yana tashi Allah ya ce kuma ba matsala bane dan ya shanye ba matsala bane dan ta sa masa hawan jini ba matsala bane dan ta sa masa bugun zuciya Allah ya ce ban damu ba wa'adinsa dai ba zan fasa ba in ya sa wa duniya in ya sa san duniya a ransa tun yana shekara 40 alhalin Allah ya rubuta masa shekara 100 Allah ya ce sai dora masa hawan jini tun dan shekara 40 ne ya karasa sauran shekara 60 din da hawan jini Allah ya ce ban damu ba wannan kaman ka ce wannan hadisul qudsi din yana magana da mu ne zahiran a halin da muke ciki a yau Allah ya ba sa mu fi karfin zuciyarmu mu zama masu hakuri ya ku bayin Allah duniya Allah yayi washela ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wallahi mai gargadi mai wa'azi daga Allah tabaraka wa ta'ala ya zo muku Allah ya turo maganin matsalan zuciya ba likita bane a asibiti in ya gama yi ya ce maka yana kokarin daidaita flow na jini a zuciyanka yayi kumburi a za a yi ya sace a watakila baya kaza baya kaza a gyara iya abin da zai iya maka kin amma ka jefe shi da matsala likita ga cutan matsalan hasada da iya yi da kisisi na a zuciya na ya za a yi wala bai san maganin ba kayan Allah ne to me maganin matsaloli da suke shiga cikin zuciya abinda qur'ani Allah ya gaya mana qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum malamai suka fassara maw'ibatun min rabbikum zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam wasu suka fassara a matsayin alqur'ani wasu suka fassara a matsayin wahayi ta ko ina ka fassara ɗaya daga cikin guda uku dai zuwan manzon Allah da me yazo ya zo da alqur'ani Allah ya ce qad ja'atkum maw'ibatun min rabbikum wa shifa'un me waraka ne wannan wa'azi da yazo daga wurin Allah game da me fi sudur lima fi sudur duk matsalan da ka sani cutan zuciya ne wallahi qur'ani ne yake warkar da shi ba kuma nan kaɗai ƙur'ani ya tsaya ba wa hudan ya shiryar da kai wa rahma ya sa jin kai cikin rayuwanka amma ba wanda yake samun haka sai wanda ya zama mutumin kirki wa hudan wa rahmatan lil mu'minin wallahi sai ka zama mutumin kirki dan haka gagarumin aikin da ke kan kowane musulmi ya dage ya zama nagari cikin nagartansa ya gwama da kokarin iya karanta alqur'ani da fahimtar ma'anoninsa da kuma kokarta uwa uba sa alqur'ani cikin ayyuka na yau da kullum insha Allahu duk inda ka ebi damuwa mala in ka bude alqur'ani wani sura in ka shiga sai ka ji kaman Allah ya dafa ka fadan ka ne ana cewa wani kai hakuri wani kai hakuri kaman Allah ne da kansa da ya baka hakuri din da ka ebo matsala malam in ka shiga bayi musamman ka dace ka samu limamin da ya iya karanta alqur'ani ya zama sauraro kai kake yi kuma Allah ya ce fasami ula saurara masa ka ji abin da yake karantawa in ya kama karanta maka kai sai ka ji duk damuwan maka nemi kwaya ɗaya ka rasa sai ka ganka kawai a duniya kana rayuwa cikin mutane amma zuciyanka yana rayuwa a lahira Allah ya cire maka matsalolin gaba ɗaya saboda ka matsi alqur'ani amma sai kaga mutane a yayin da aka samu matsala sai a zo na aita cracking brain me na yi ya zan yi wa zai taimake ni mai taimakon ka Allah yanda za ka yi ka koma zuwa ga Allah ta hanyar riƙe alƙur'aninsa ka gwama shi da rayuwanka alal aƙalli a matsayinka na musulmi irin yadda ka san kulliyomin gari ba zai waye ba sai ka ci da safe da rana da dare in ka yi azumi za ka ci da safe wataƙila ka ci da daddare mafi ƙaranci in babu kenan ka ci ƙwaya ɗaya kan ma ka yi maneji me ya hana ka karanta alƙur'ani ko da shafi ɗaya ne a cikin ini kafin ka karanta da niyan Allah ya warware maka matsalan zuciya ko kuma bayan ka gama Allah ya warware maka matsalan zuciya kana tawassuli da ayoyin da ka karanta amma sai ga mai karatun ma zai gama karanta alqur'anin ma sai ya kade alqur'anin ko in ya rufe shi bai roki Allah komai ba sai ya tashi abin sa tawassuli ake da wannan ayoyin ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalus salihu yarfa'uhu abin da ke shigar da addu'o'in kuma zuwa sararin samaniya ayyuka ne nagartattu irin wayannan da haka kar mu yi ƙasa a gwiwa mu dage mu matsi alƙur'ani mu bi Allah muna masu imani maganganun da muka yi akan abin da ya shafi bakin ciki me naka na bakin ciki inji Ibrahimul Adhama me naka na bakin ciki ta ya za a yi ka bari har bakin ciki ya zama maka damuwa in ka bari ya same ka to ka saki abin da Allah ya turo maka a matsayin abu mai gargadi ne mai warakan zuciya shine alƙur'ani fatanmu da roƙonmu Allah ta'ala ya sanya ikhlasi akan dukkan ayyukanmu ya nagarta zuciyarmu ya ƙara mana haƙuri da jajircewa da ƙimar ta lahira sama da duniya Allah ya sa kada duniya ta tsole mana ido duk abin da ya zama damuwa ne na duniya Allah ta'ala ya sa kar ya damar da mu abin da wasu suka samu kar ya tsole mana ido abin da wasu suka samu kar ya samu yi hasada kullum in kaga wani ya samu ka koma gefe suka ce shi din ma dai hasada ne amma mai dan sassauci dan baka roƙa ba sai da kaga yana da shi ya gifta da mota ka koma gefe ka ce ya Allah mota to kai ma hasada ne a kana zaman lafiya ne baka gano kowa ba sai kace ya Allah mota to wannan shine aka ce babu wani abu na riyar cikin sa babu wani abu na abin da ya shafi hasada dan haka ya ku ƴan uwa mu sakankance gatan mu Allah wallahi Allah yana son mu da ya bar mu muke kai kawo muke numfasawa a duniya cikin soyayya sane da rahamarsa ko da rayuwar mu ta maka dadi ba kana cikin masoya kana cikin wanda Allah ke son su Allah ya ƙara danƙon soyayya tsakanin mu da shi wa akhiru da'wana anil hamdulillah qumu ila salatikum yarhamukumullah